ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءكو قوتن بيار هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da shida ga watan sha biyu a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine kaset ɗinmu na saba'in da shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwaziz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu wanda idan jama'ar musulmi ba su sha'afa ba kuma ba su manta ba mun gama da magana akan alƙunutu fil witri ko ƙunutul witri ƙunutun da ake yi a sallar witri za mu tashi inda malam ke magana a kan cewa ammal kunutu fil fajiri abadan fa bid'atun kunutu da ake yi a cikin sallar asuba wannan har abada yana nan a matsayin bid'a kafin mu ci gaba da wannan babi ko wannan nukta muna tunatarwa cewa na farko shi dai wannan kunutul wutiri ana yin sa ne a sallar wutiri kuma wa mahalluhu qablar ruku'i mahallinsa shine kafin a dago daga ruku'u ake yin wannan kunuti sannan walahu du'a'un mu'ayyanun yana da addu'a wacce aka ayyana wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ita ne za a yi ita ce Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك كو إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت an gane magana da kyau ko to wannan shine addu'ar da ake yi a zuwa wannan tabarakta rabbana wa ta'alaita to wannan shine addu'ar da ake yi a wannan banda ita ba a buƙatar a kawo wata addu'a ta daban kana kawo wata kayi bid'a domin ga wata annabi ya sunnanta ina fata an gane amma ita qunutul witr wanda ake yin ta a cikin nawazil ma'ana idan wani abu ya faru na rigima ko na fitina ko na masifa shi ana yin sa ne a dukkanin salloli guda biyar idan muka ce salloli guda biyar muna nufin hadda azhar da la'asar kuma mun ce hadda la'asar da azahar muna nufin a fili ake yin sa kamar yadda ake yi a magariba da isha da asuba da haka azahar da la'asar ma a fili za a yi liman yana faɗa ma musu dami suna amsawa to amma matsalar abin na yawa ana addu'a ana ɗaga hannu ana amin a matsalar da muka samu shine galibi idan abu ya zo a sunna sai ka ga mun riƙe wani ɓangare mun saki wani ɓangare don haka ranar da wani ya zo ya ce zai raya wannan ɓangaren da aka sake to idan ba a yi a hankali ba sai a ce shi kuma shi ne ya zo da bidi'a alhalin kuma shi ya zo da sunna jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko duk ranar da ya zo ya ce wannan abin sunna ne ko kuma ya ce bari ya ɗabbaƙa shi to in aka yi wasa shi kuma za a dinga jifansa da kalmar bidi'a cewa wani ya zo da wani sabon abu ba shi ne bidi'a ba ko ya zo da wani abin da ba mu san shi ba ko ba a san shi a addini ba alhalin kuma shine wanda ya zo da sunar manzan Allah shine hadisin ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana cewa kaifa antum idza labisatkum fitnatu ya harumu fi hal kabir wa yurba fi hal saghir wa yattakhidhuha an-nasu sunna idza turika minha shay'un qila turikat as-sunnah qalu wa mata dhaka qala idza dhahabat ulama'ukum وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفكها لغير الدين النبي يتي wannan bala'i zai zo ne wanda idan aka bar wani abu daga cikinsa sai mutane a dinga ce musu sun bar sunna abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufi da wannan abu shine bid'a bid'a ce abu za ku ce ba za ku yi ba amma in kuka yi sai a ce kun bar sunna an mai da bid'ar ta zama sunna an kuma mai da sunnar ta zama bid'a bari in ba ku misali akan wannan gabar da muke magana yanzu kunutun asuba me aka ɗauke shi sunna aka ɗauke shi lakinnahu bid'atu yanzu kai da baka yi sai su su ce kai dan bid'a ne haka ne ko ba haka ba lakinnahum sai dai su din kuma humul mubtadi'a su ne yan bid'a su da suke yin shi su su ne yan bid'a to ka duba yadda abin ya juya abu ne na bid'a in ka bar shi kayi sunna domin daga lokacin da ka bar bid'a mai ka koma sunna ka koma yi daga lokacin kuma da ka bar sunna mai ka koma bid'a to wanda yanzu baya kunutin sallar asuba abinda su masu yi suke kallon sa shine dan bid'a ne ina fata an fahimta alhalin su su din ne bid'a su suke bid'a to shine abinda annabi yake faɗa cewa za a zo wani zamani da idan kun bar bid'a sai a dinga cewa kun bar sunna shine idza turika min ha shay'un qila turikatis sunnah idan kun bar wani abu daga cikin bidiyoyin da mutane suke aikata kuka ce ba za ku yi ba saboda bid'a ne sai a dinga cewa kun bar sunnar manzon Allah jama'a an fahimci maganar da kyau ko to wannan misali ne karara wanda zaka gane cewa lalle ga yadda al'amarin yake saboda haka mun yi matashiya ne a darasinmu na sati da ya gabata cewa wannan alkunuti ana yin sa ne a wutiri sallar wutiri wanzu kuma ya rage in wuturi kaɗai za ka yi to ana buƙatar ka yi shi idan kuma za ka yi shafa'i da wuturi ma ne dai to lalle ana buƙatar ka yi shi idan kuma za ka yi ƙiyamun laili ne za ka yi wuturi a can cikin dare ana buƙatar dai ka yi shi idan ka tashi da daddare kai sallolinka za ka cika ta da wuturi to shikenan sai ka ainihin wato yi wannan addu'a kuma muka ce muhallinsa shine kafin ka tafi ruku'u shi za ka yi shi sannan muka ce yana da addu'a mu'ayyana da aka ayyana mun karanta ta satin da ya wuce yanzu ma mun maimaita ta to wannan shine to shikenan sai mu dawo kan kuma darasin mu na yau shine kunuti a sallar asuba kunuti a sallar asuba sai malam yace ammal kunutu fil fajri amma kunuti a sallar alfijir sallar asuba abadan fa bid'atun wannan har abada ba zai taɓa tahi daga bid'a ba yana nan a matsayin bid'a kama sarraha bi zalika ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba sahabi ɗaya ba ba biyu ba sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da yawa sun bayyana cewa wannan kunuti din menene bid'a ne an abi malik al-ashja'i sa'ad bin tariq qala qultu li abi يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو من خمس سنين فكانوا يقنتون في الفجر فقال أي بني محدث أنغاني دقا واتو أبي مالك ashja'i wanda abi malik al-ashja'i din nan shine sa'ad dan tariqu sa'ad dan tariqu yace qultu li abi na tambayi baba na tariq nace ya abati ya baba innaka qad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai kai sallah a bayan annabi muhammadu annabi ya taba zama liman kai kuma kana matsayin mamu kaga wannan yana ya samu daraja ko a ce ka ba annabi sallah ko wa abi bakrin bayan annabi da ya rasu abubakar yana khalifa ka yi sallah a bayansa wa umar bayan da abubakar ya mutu umar yana khalifa ka yi sallah a bayansa wa uthman kai ka yi sallah a gurin khulafa'ur rashidunan nan gaba ɗaya wa aliyu hahuna bil kufa aliyu ma yana mulki a garin kufa ka zo ka bihi sallah na hawan min khams min khamsi sinina tsawon shekara biyar kana sallah a bayan sayyidina ali jama'a kun fahimci maganar da kyau ko fakanu yaqnutuna fil fajri tambayar da nake so in maka tun daga kan annabi da abubakar da umar da usman da aliyu suna yin kunuti a sallar asuba jama'a kun ji wannan tambayar da ɗan yawa baban suna yin kunuti a sallar asuba faƙala sai tsarik ya gaya wa ɗansa yake cewa ai bunayya kai ɗana muhdathun wannan kunutun da ake a sallar asuba ƙirƙirarren abu ne ba a yi zamanin annabi da abubakar da umar da usmanu da aliyu ba to dan Allah jama'a abinda bai zama addini zamanin annabi ba bai zama addini a zamanin abubakar ba bai zama addini a zamanin usman ba bai zama addini a zamanin umar da aliyu ba da Allah a wani zamani zai zama addini babu to da haka ba a kunutu a sallar asuba jama'a haka bid'ar irin sallar asuba ayi as-salatu khairun minan naumi a kiran sallah na biyu bid'a ne abin da ya tabbata a sunna as-salatu khairun minan nawmi fil ula min as-subh a kiran sallar farko na sallar asuba ake yin shi amma yanzu da yawa daga cikin waɗancan ina fata kun fahimta suna kallon mu mu yan bid'a da muke yin as-salatu khairun minan nawmi a kiran sallar farko na sallar asuba jama'a haka ne ko ba haka ba to wannan shine al'amarin ko kuna kokarin gyara mutane addini cewa kaza ba ba, ba sunna bane bid'a ne su kuma suna cewa ku ku din ku ne yan bid'a saboda haka sunna shine ayi as-salatu khairun minan nawmi fil ula min as-subh shine abin da ya tabbata a sunna tattaunawar malamai duka ta tafi akan haka jama'a kun fahimci maganar da kyau ku to don haka kunuti a sallar asuba bid'a ne in mun ce kunuti a sallar asuba bid'a ne muna nufin keɓance iya asuba kaɗai a yi ta kunuti a cikinta ita kaɗai ba tare da sauran sallolin ba amma in za a haɗa da sauran sallolin kuma ya zama addu'ar ba wata addu'a aka makalkalewa guda ɗaya ba ni ka san tsabar yadda na manta da abin har ma na manta da addu'ar da ake yi din nan me ma addu'ar ne Allahumma menene ma Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله مين نشكرك ونخاف عذابك ونخلأ ونا منين ونترك من يكفرك إيه إن عذابك جد للكافرين ملحق ko mulhik ne ko mene wallahi wallahi babar na abin nan ni har na manta ma da addu'a saboda mu alhamdulillah mun taso tun tun tuni muka gane malaman mu suka ce mana wannan kunutun bid'a ne da haka tun tuni muka jefar da shi yi ne muka ce kunuti in dai ba na alwutir wanda muka karanta din nan ba to ya zamanto da a yi a kowace sallah ne na biyu ya zama ba da wata addu'a muayyana ta musamman kawai yana da alaka da me ke faruwa a yanzu kun fahimci maganar da kyau ko me ke faruwa da al'ummar musulmi ake so a roƙi Allah Allah ya yayi kawai sai liman ya je ya shiryo addu'o'insa ya zo yana yi mamu suna amsawa kuma shi wannan na salawatul khams din ana yin sa ne in an kai ruku'u an dago kafin a tafi menene ka ji bambance bambancen da ke tsakaninsu a kowace sallah ake yi ba shi da wata ayyananniyar addu'a kuma sai an ɗago da garku'u kafin a tafi sujuda ake yin sa shi kuma qunutul wutri a sallar wutri ake yin sa kafin a tafi ruku'u kuma yana da ayyananniyar addu'a da ita kadai ake yi banda ita babu wata ina fata kun gane to in ka rike waɗannan bambance bambancen shikenan kawai shi qunutul wutri ba shi da ƙarshe ba shi da farko in ka ga dama har ka mutu duk kullum ka zo yin kunuti ka yi kunutul wutirinka abin nan ka zo yin wutiri ka yi kunutul wutirinka har ka koma ga Allah kuma ai satin da ya wuce mun fassara addu'o'in mun faɗi alkhairan da ke cikin waɗannan addu'o'i da ake a cikin alkunutu cewa fa kai Allahumma hadini fi man hadaita ka roki shiriyar Allah jama'a wanda duk lalatattu da ka gani a duniyan nan jama'a me suka rasa shiriyar Allah suka rasa kai ma idan ka rasa ta wallahi lalacewa za ka yi jama'a haka ne ko ba haka ba to kana jaddada wa Allah cewa kana neman shiriyarsa me ya wannan alheri jama'a kana neman shiriya a gurin ubangiji kuma wallahi wannan shiriyar da kake gani wallahi wayanka da dabararka da tsabar zilliya da bauɗiyarka ba zai samar ma da ita ba jama'a haka ne ko ba haka ba sai da addu'a sai Allah ya ga dama sai ya dakatar da kai yasa daga cikin addu'o'in da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake yana cewa wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta Allah ka shiryar da ni zuwa ga kyawawan ɗabi'u da halaye masu kyau ba wanda ya isa ya shiryar da ɗan adam zuwa ga waɗannan kyawawan ɗabi'u da halaye in ba kai ba to manzo Allah fa ke faɗin wannan ina kuma da ni da kai annabi kansa yana roƙon shiriyar Allah zuwa ga ɗabi'u halaye haƙuri kyautatawa zumunci duk wata ɗabi'a mai kyau annabi yana roƙon Allah Allah ya shiryar da ni shi yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama in ya kalli mudubi sai ya ce Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi ya Allah yadda ka kyautata fuskata ka kyautata halittata ka tsara ni yadda ya kamata nake da kyau to Allah kuma ka gyara ɗabi'una da halayena in ji annabi Muhammadu sunna ce ka dinga irin wannan addu'ar ka shafa mai ka yi kwalliya ka caka hula ka sa gilas ka kalli madubi ka gan ka ɗoɗar sai ka ce Allahumma kama a hasanta huluki halki fa a hasin huluki كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تدق من زن الله كود هوسا إيه يا الله يدك شريا كثار حلتا تاتنا ناغودي مكا دوانا يدك يننا تو الله كتشوتا حلتا تاكما أبنا تبيعونا كما jama'a kun fahimci maganar da kyau ko to dan haka kana roƙon shiriyar annabi abin nan Allah Allahumma hadini fi man hadaita ka ce wa afini fi man afaita Allah ka bani lafiya cikin wanda ka bawa lafiya yadda al'amuran cututtuka suka bazamo wa jama'a a duniyan nan jama'a mutane sun rasa ina za su sa kansu ka ga mutum malam gashi kana ganinsa kamar lafiyayye wallahi daga motarsa har gidansa ƙwayoyi ne ya sha biyu da safe ya sha biyu da rana da daddare ma ya zo kwanciya sai ya sha biyu ba lafiya kowa ba lafiya sai kalilan da wahala ka kirga mutane goma baka samu rubabbu guda biyu ko uku a cikin su ba jama'a haka ne ko ba haka eh to kana roƙon Allah ya baka lafiyar jiki saboda wallahi jama'a hatta ibadan nan fa in baka lafiya ba za ka iya ta ba kana ji kana gani za ta masallaci ba za ka iya zuwa ba kana ji kana gani su wane sun tafi ofis ba za ka je ofis ba kana ji kana gani wane ya tafi kwadago ba kai ba kwadago fa ba lafiya kana ji kana gani wane ya je ya bude ofis kai kana da ofis din amma yana kulle kana ji kana gani kowa yana hada-hada yana ta zirga-zirgan neman yadda zai yi kai kuma kana nan a dankwafe kana yunkurawa ko ina ciwo yake sai muna yi muna addu'ar neman lafiyar jiki jama'a kun ga wannan wa'azin da wannan faɗakarwar da wannan hudubar da wannan darussa wallahi in ba lafiya ba za mu iya su ba jama'a haka za ku haƙura fa idan a ce muku malam fa yana can a jibge a taya shi addu'a ko ba haka bane kwamanda wallahi da sai da lafiya to shi yasa muhimman abubuwa ne wa afini fi man afaita ka ban lafiya cikin waɗanda ka bawa lafiya sannan wa tawallani fi man tawallaita Allah ka jibinci lamarina cikin wanda ka duk wanda Allah ya jibinci lamarinsa jama'a labarinsa ba ya kare ba jama'a kowa a duniya kar ya jibinci lamarinka in ya ga dama in dai Allah ya jibinta jama'a haka ne ko ba haka ba wa tawallani fi man tawallaita ka jibinci lamarina in Allah ya jibinci lamarinka ba za ka yi talauci ba ba za ka rasa na koko ba ba za ka rasa abin da za ka cika saha ba ba za ka rasa tsirar jiki ba ba za ka rasa gidan kwana ba ba za ka rasa motar komai ba za ka rasa ba saboda me saboda Allah ya jibinci lamarinka sannan tun da ya jibinci lamarinka kuma to ba zai barka ka lalace ba kana nan akan daidai duk wani abin da zaka yi zai zama akan daidai kake tafiya wa tawallani fi man tawallaita sannan ka ce wa barik li fi ma a'taita Allah ka sanya min albarka cikin abin da ka bani jama'a ko kun san daga cikin abin da ya hana mutane zaman lafiya shine rashin albarkar abin da suka mallaka wallahi tallahi ko me ka tara idan Allah bai tofa masa albarka ba za ka zauna lafiya ba ka je ka tattauna da masu dukiyar ka je yadda suke fama da kuɗin kai kana sha'awar su su suna sha'awar ka jama'a haka dai ko ba haka ba kai kana sha'awar su kana ganin gasu da farwa gasu da dukiya gasu da kaza gasu da kaza su kuma suna sha'awar ka oh wani ba ruwansa ba wani rikici a kansa yana yawansa yadda ya ga dama ya shiga inda yake so me yasa saboda sun tara dukiyan ne amma Allah ya kwashe wa abin albarka in ban da rigima da fitina babu abin da suke shiga shi yasa ka je ka karanta littafin la tahzan don be sad kar kai bakin ciki ka ji yadda rayuwa take yin daɗi malam ka ji ya ake a morewa rayuwa ko da kuɗi ko ba kuɗi ka more ka zauna lafiya idan da kuɗin ka more dukiyar ai ko yanzu muna ganin wasu masu kuɗi malam wanda mu da kama mun shaida cewa suna more dukiyarsu mutum ya yi addini ya taimaki bayin Allah ya taimaki ‘yan uwa ya yi sadaka ya yi kyauta ya baza dukiyar a cikin bayin Allah baya kyamar rabata ai duk dukiyar da wallahi tallahi ka tara ta kake tsoron cire ta ka bawa wani wallahi bala'i ne a kanka. bala'i ne a kanka ba alheri ba ne wallahi babban alherin da Allah zai wa dukiyar da ka samu shine ya baka jin daɗin cirewa ka bawa addini ka bawa al'umma ka bawa ‘yan uwa ka bawa dangi ka bawa ‘ya'ya ka bawa mata ka bawa duk wani wanda yake da alaƙa da kai da ma wanda ba shi da alaƙa da kai baka ji abin da annabi muhammadu ya ce ba ne ya ce duk abin da kuka tara ba shi da amfani a gurinku illa ma fa'alta ha'a wa ha'a annabi ce sai wanda kai haka kai haka da shi shine zai ma amfani amma wallahi ko mai ka tara manzo Allah yace asara ce bala'i ne akan ka amma abin da kai haka kai haka annabi yace shine naka saboda haka wa barik li kana addu'a Allah ya sa albarka fi ma a tsaita cikin abin da ya baka sannan ka ce waƙe ni sharra ma qadaita Allah ka tseratar da ni sharrin abin da ka kaddara zai same ni na fassara muku wannan satin da ya wuce cewa Allah zai iya kaddarawa cewa yau za ka yi hatsari a hanyar bauchi Allah ya sauwaƙe daga cikin abin da Allah ya rubuta zai same ka lalle za ka yi hatsari to amma me yi sharrin hatsari sharrin hatsari cinya ta karye kafa ta karye spinal cord ya tsinke ko to kana addu'a cewa Allah ka tseratar da ni daga irin wannan sharrorin na abin da ka hukunta lalle sai ya faru ita kaddara bahaushe ya riga da ya gaba definition ɗinta ya ce ta riga fata duk fatanka wallahi baka isa kai fatan kaddara ta ƙetare ma ba ta same ka yasa annabi ya ce sai ka yi imani da ita ma sannan za ka zama cikakken musulmi wal imanu bil qadri khairihi wa sharrihi to shikenan tunda ya zama dole sai kaddara ta faru to amma a cikin kaddara akwai sharri to sai ka ce Allah na yarda kaddara kan ba yadda na iya ba zan guje mata ba amma sharrin da yake cikinta kuma kai kana iya raba da shi shikenan sai ka yi hatsarin sai a ce duk motar ba wanda bai balle ba ba wanda bai kuje ba ba wanda bai kwarzani ba wanda bai kaza ba wani ma ya mutu sai a ce amma kai haka aka tsamo ka ya tsanka ne kaɗai aka ga ɗan wani yanka kamar na reza daga nan ba abin da ya same ka hatsari dai an yi tunda an riga an kaddara sai an yi to amma kuma sharrin hatsarin Allah ya kiyaye ka jama'a kun fahimci maganar da ke ku cikin kaddarawar Allah Allah ya kaddara cewa kana zaune jami'an tsaro za su faso gidanka su zo su kama ka to amma menene sharrin jami'an tsaro su kama ka na farko su je su bincika su samu abin da ake zargin ka da shi ya tabbata na biyu a ma mummunan hukuncin da zai bala- zama ba bala'i a kanka da iyalanka to shikenan lalle kwala na kaza ga watan kaza sai jami'an tsaro sun zo sun kama ka amma sharrin da ke cikin wannan kuma sai Allah ya kiyaye ka sai a je a ce ai an je bai wuce awa biyu ba aka gama tattauna aka sako shi ya dawo ba shi kenan ba to menene a ai an bincika ma abin da ake zargin sa ma ba gaskiya bane ba shi kenan ba jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko duka hadith bila haraj duk wani abin da Allah ya rubuta na kaddara na sharri zai same ka zai iya samun kaɗin amma sharrin da ke cikin hakan na iya ƙetarewa ko kana iya ƙetarewa sakamakon wannan addu'ar ta annabi Muhammadu shi ne waƙini sharra ma ƙazaita sai ka ce fa'in na ka taƙazi wala yi ƙuda alaika wannan kalmar bil haƙƙi ɗin karka sata fa'in na ka taƙazi bil haƙƙi wala yi ƙuda alaika ya addu'ar ba su kawo ta ba ba a kawo ta ba iya fa'in na ka taƙazi ne wala yi ƙuda alaika kalmar bil haƙƙi kar a sata ƙari ne wanda shi ma yana daga cikin wasu batsaloli shine akwai bidi'o'i na ƙare-ƙaren wasu kalmomi a cikin addu'o'in manzan Allah jama'a annabi ne ya faɗa addu'a ai kun ji akwai sahabin annabi Muhammadu da annabi ya koya masa addu'ar kwanciya bacci Allahumma inni alja'atu zahari Allahumma inni wajjahatu wajhi ilaika wa alja'atu zahari ilaika wa fawwadtu amri ilaika ragabatan wa rahabatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta sai ce mi wa bi nabiyyika alladhi arsalta haka annabi ya koya masa da ya zo maimaitawa sai ya ce allahumma inni wajjahatu wajhi ilaika ya Allah lalle na fuskantar da fuskata na sallama lamari na zuwa gare ka wa aljahatu zahari ilaika na jingina gadon baya na zuwa gare ka wa fawwabtu amri ilaika na fawwala lamari na zuwa gare ka ragabatan wa rahabatan ilaika ina mai kwaɗayin rahamarka ina mai tsoron azabarka la malja wala manja minka illa ilaika babu matsera babu mafaka in an gudu daga gurinka sai dai a sake komawa gurinka kuma jama'a kuna fahimtar magana shine la malja malja shine mafaka ka je ka buya ba a ganka ba manja kuma ka fita a guje kar a kama ka akwai bambanci ko babu to dukkansu ba wanda za ka yi ka guje wa Allah sai kuma ka ƙara komawa gurin waye kuma don komai nasa ne shine la malja wa la manja minka illa ilaika sai yace amantu bi kitabika allazi anzalta Allah na yi imani da littafin kan nan da ka saukar to maimakon ya ce wa nabiyyika allazi arsalta da annabin da ka turo sai yace wa rasulika allazi da manzan nan sai annabi ya ce a dakata ba wa rasulika na ce maka ba wa nabiyika na ce ma sannan wani abin da zai burge ka shin da kalmar rasulu da kalmar nabiyu wacce ta fi karfin ma'ana rasulu domin kullu rasulin nabiyin wa laisa kullu nabiyin rasulu na fata kuna fahimta wataƙila in kai ne sai ka ce to ai matsayi ya ƙara mun maimakon ni annabi ya ce ni manzo kawai barin bashi a annabi ba a haka da shi tare da cewa matsayi ya kara masa da ya ce wa rasulika amma sai annabi ya ce masa a dakata ba haka nace wa nabi ka nace maka jama'a kuna fahimtar magana da ke ko to wannan sai ya koyar da mu kenan idan annabi ya koyar da addu'a jama'a to iya lafuzzan nan da ya koyar karka kara ko harafi ɗaya a kai kana karawa bala'in da zai biyo bayana da yawa daga ciki na farko dai tukunna kayi bid'a domin ka sako abin da annabi bai sako a ciki ba na biyu kuma tasirin da addu'ar ake tsammanin zai yi maka wajen magance ma matsaloli wallahi tallahi in kai wasa ba zai yi ba jama'a haka ne ko ba haka ba kai ne aka baka gwate aka ce ka je ka sha zai ma maganin yunwa sai kaga sun yi kama da gudawa ya kace gudawa ma ta yi maganin yunwa ya ta ma maganin yunwa ba za ta yi ba wallahi ba zai ma sha'u ba Allah jazakumullahu khairan balantana har yi ma maganin yunwa to ka kwatanta haka saboda haka iya abin da annabin nan ya koyar a tsaya iya nan kar a ƙara don haka idan ka ce wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma a'taita wa qini sharra ma qadaita sai ka ce fa innaka taqdi wa la yuqda alayka kar ka sa bil haqqi domin kai kake hukunta al'amura ba wanda ya sai hukunta al'amura a kanka sai ka ce innahu la yadhillu man walaita ya Allah lalle duk wanda ka jibinci lamarinsa ba zai taɓe ba to akwai ruwaya da ta zo wala ya izzu man adaita haka kuma wanda duk ka ƙulla gaba da shi ba zai taɓa samun ɗaukaka ba sai ka ce tabarakta rabbana wa ta'alaita albarka ta tabbata gare ka ya Allah haka ɗaukaka ta tabbata gare ka shikenan sai ka tafi ruku'u ka dago ka tafi sujuda ka dago ka zauna kai tahiya kai sallama wallahi in ka lizunci wannan addu'ar in Allah ya ina maka albishir duk al'amuranka sai sun canja in Allah ya yarda in Allah ya yarda sai al'amuranka sun canja Allah ka ba mu ikon kiyayewa to don haka a nan shi wannan sahabi ya ce muhdathun ƙirƙirarren abu ne addu'ar da ake yi a sallar asuba ƙirƙirarren abu ne haka ya tabbata daga sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama don haka kar a yi amma in ka samu kanka cikin masallacin da suke yi kuma ka duba babu wani masallaci da za ka iya zuwa kai sallar ka ta asuba dole sai a nan shikenan wannan ba laifinka ba ne kai a matsayinka na mamu za ka bi sallarka sallar ba ta ɓaci ba amma dai an shigo da wani abin da ba yake shi kenan ba a cikin sallar ka ji sallar ka kama hanya ka tafi abinka domin kafin a kai matakin a ce ba za a buwa na sallah ba jama'a malamai suna da dawabit suna da wasu ƙawa'id da suka gindaya kafin a kai matakin yanke hukuncin cewa wane ba za a bihi sallah ba shi yasa an yi taɓargaza a farko fa Allah ya saka wanda suka yi kuma yafe musu gaggawar yanke hukuncin ba za a buwa na sallah ba yana da matsala fa jama'a domin idan ka je ka bi tarihin magabata za ka ga cewa kafin su yanke hukuncin daina bin mutum sallah ana ɗaukar lokaci kuma ana jan daga amma yanzu ɗan ƙaramin laifi mutum yana sai ce a mun ba za mu bi sallah ba me dalili ce nan fa ya zo yi mana magana fa muka bincika muka samu ba gaskiya ba ne kaji shi fa idan za a binciki rayuwarsa ya fi ƙarya ta fi dubuwa ne ɗari in ji yara amma yanzu kawai dan liman ya faɗi magana an samu kuskure sai ce ba zai bi shi sallah ba ba a haka ba a haka ba a haka ko kuma kawai ya ce idan ya zo mana sallah yana gadara akwai mutanen da Allah ya yi su da wasu ɗabi'u kuma wallahi wasu ɗabi'un ba sa ma sanin suna yin su kuma wani abun baya taso musu he sun shiga wani abu yanzu akwai wanda za ga in ya zauna baya iya zama guri ɗaya sai yana kaɗa kafarsa haka ne ko ba haka ba yana yana ko da za ka ce ya tsaya zai tsaya amma shi kansa bai san lokacin da zai koma ya ci gaba da yi ba ana samun irin wannan to in ka ce wai irin waɗannan ai girman kai yake da shi ai yana da gadara ne ba ga in ya zauna a gaban mutane a gaban mutane na kaɗawa mutane kafa ba akwai wanda motsi kaɗan sai ya gyara kwalar rigar shi haka Allah ya yi shi motsi kaɗan sai ya haka ya haka da za ka kwana dubu kana cewa shi bai ma san yana yi ba akwai wanda in ya zo sallah za ga yana sallah yana rishi alamun ko dai yana jin daɗin karatun da yake yi ko wani abu makamancin haka akwai wanda za ga yana sallah yana kaɗa kansa haka yana kaɗa kansa haka yanzu idan kana bin dr abdullahi gadon kai sallah to ina ganin za ka fita da gudu wata rana za ka ce dokta lafiya kuwa saboda in yace alhamdulillahi rabbil alamin sai yayi haka da kansa ka isa ka hana shi yaya anan mako to wani akan wannan sai ya ce shi ba zai bi dokta sallah me dalili ya ce me yasa dokta in yazo sai ya dinga kada kansa a sallah ha haka Allah ya yi shi wa alaikum salam yana da ina yana da yanga ka ji ko waye yusuf waye bin usman shi kuma yana da girman kai wai ka gani so abubuwan in za a bude su abubuwa ne masu yawa to a rayuwa a matsayinka na musulmi yana da kyau ka buɗe kwakwalwarka da tunaninka ka dinga fahimtar yaya mu'amalar mutane da ɗabi'unsu da yanayinsu yake ka kuma mu'amalanci kowa da gwargwadon yadda Allah ya halitta shi ma idan kai mar wani hukunci da wani yanayi to tsakanin da Allah zaka zalunce shi wallahi haka zalunce shi jama'a kuna fahimtar magana da kyau so magabata suna kaiwa makura kafin su yanke hukuncin wai ba za su buwa na sallah ba suna kaiwa makura wallahi kuna ga hajjaju ibn yusuf na thakafi babban misali a wannan babun har sahabban annabi ya kashe kaga dai babu zunubin kisan kai da ya kai ka kashe sahabban annabi daga shi sai annabin kuma ko ba haka bane zunubin da ya fi wajen kisan kai shine ka kashe annabin to amma ya kashe annaba abdullahi dan umar da kake yawan ji shi ya ajalin shi ba a san iya adadin sahabban da ya kashe ba amma wallahi sahabban nan yana kashe su amma suna bin sallah da yanzu da za a ji labari ko da wasa ce ta mala albani ai da shi aka hada baki aka kashe wani kaza la ilaha illallah duk wannan hudubar to ba zan sake zuwa masallacin ba Allah ya sauwaƙe wallahi tallahi akwai buƙatar mu waye a addinin mu mu waye mu san cewa matakan da addini ke bi kafin ya yanke hukunci akan mutane yana da yawa kuna ga zina wata ta ta zo gurin annabi muhammadu ta ce ta yi zina annabi ya ce ba ki da hankali ina kai ku duba min hankalinta in kai ne a gurin sai ka gaura mata mari ka ce wato dan rashin kunya ki yi zinar kuma ki zo gurin annabi ki ce kin yi a lalle yarinyar nan ba ki da kunya annabi ya ce shi bai yadda ba wannan tana ga tana da matsala ku je ku bincika min hankalinta aka je aka bincika aka zo aka ce manzan Allah lafiyar ta kalau annabi yana ta kokarin ya bata uzuri ta janye maganar ta ta ki ta ce na yi zina har na samu ciki da zina annabi ya ce to ai ba zai yiwu a yanke miki hukunci ba gada a cikin ki da haka ki je sai kin haife shi sannan ki dawo ta je ta tare ni cikin har wata tara ta haife shi ta sake dawowa wai duk annabi yana so ta gudu mana daga can ta yi can shikenan ta tuba wa Allah Allah ya yafe mata wallahi ta dawo ta ce ya rasulullah ga na dawo na haife yaro sai ce to yanzu an kashe ki wa zai bashi nono ta ce ai akwai masu shayarwa za a ba ya ce a'a kina uwarsa kina da rai a ba shi da shi sharawa gurin wani ki je dai ki shayar da shi idan ya sha ya fara cin abinci sai ki zo ta je ta walwalida ta yuridu ina aula da hunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radaa kusan shekara biyu tana shayar da shi ranar da ta zo da hi da gurasa a hannun yaron yana ci ta ce ya rasulullahi ga ya fara cin abinci ko ba na da rai zai rayu in Allah ya yarda annabi ya ce subhanallah fashudda alaiha thiyabuha annabi yasa aka je aka tona rami farujimat aka jefe ta aka kashe ta lokacin da aka kashe ta annabi yace a je a yi mata wanka a kawo ta yi mata sallah an zo an ajiye gawar annabi ya zo ya shiga sai Umar ya zo ya haka yace ya rasulullah atusalli alaiha wa hiya zaniya za ka yi mata sallah bayan dalilin zina ta mutu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله يتي لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم يتي والله تاي توبا ددازا عرب توبا توا يم مدينة متون سبعين ya ihe su shiga aljanna yan madinan nan fa sahabban annabi muhammadu ne ba wasu bane iri na irinka amma annabi ya ce da za a raba wa yan madina mutum saba'in tubanta ya kai a ce ta shiga aljanna ya ce kai yanzu ba ka yi mamakin ta ba ta ɗauko kanta da kanta ta kawo kanta gurin hukuncin Allah ta ce ta yi zina a tsayin mata da haddi wannan bai ishe ka gane wannan mai imani ba ce ba wani yaro kwanan nan jama'a yana neman wata yarinya sai tura a je a yayunsa da shi da wani abokin yayansa akan aje a yi masa bincike ma'ana aje a gambaya masa auren yarinya to sai yayan sai ya ce to shi bai san gidansu ba bai san kuma halinsu ba bai san tarbiyyarsu ba amma yana da wani aboki a unguwarsu kafin aje a yi tambaya ba za a kira abokin a bincike shi halin yarinyar ka haka kira shi sai shi abokin yake gaya wa yayan yaron cewa fa in dai wancan ne da ya sani gaskiya ba mutuniyar arziki ba ce ya ce me ya faru ce kwanan nan ma an zubar mata da ciki kwanan nan ko sati biyu bai yi ba shikenan sai yayin ya kira yaron ya ce to ka yi haƙuri da neman wannan yarinyar ka je ka nemi wata labari ya zo mana cewa ba mutuniyar kirki ba ce har an zubar mata da ciki ko sati biyu ko uku bai wuce ba yaro ya ce ba damuwa sai ya tashi daga nan yaro ya daina cin abinci malam yaro ya shiga damuwa da tashin hankali da ya ga abin da ya da gaske ne sai ya tahi sai je sai ya samu abokin yayan sai ya ce shi yi wa wannan yarin ya ciki wannan shi ne gaskiyar magana ya so in hukunta su za a yi a hukunta su in ma menene za a yi a yi musu amma shi ba zai iya yawa yarinyar nan ciki kuma sannan ya mata dameji a gagara auren ta bai ce shi ba zai iya ba yace wallahi shi shine yayi ta haka a san yadda za a yi yayin yace abin abokin ya yace kai ne yace ni ne kai ne fa kace yace wallahi tallahi ni ne yace to na saba wa Allah sai kuma in ƙara boyewa kuma in cuci yarinya dan haka a san yadda za a yi ni ne ciki ni na bata kuɗi ta je ta zubar duka mun tuba yanzu aure muke so mu to shine aka zo aka zo aka same ni aka ce ya za a yi nace yadda za a yi din kenan yi gaskiya ne ya za ka yi to ya za ka yi nace yadda za a yi kenan nace ku gode wa Allah da har ya iya ikirari in wani ne sai ya sha kuna je ta dirka wasu ma ko ba haka bane jama'a kun sani ne yanzu wannan din bai gaya muku ba kun sani ya ce ku gode wa Allah don aka aje a saisaita a gyaggyara a musu aurensu musulunci bai hana ya aure ta ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku to wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a matsayinmu na musulmi mu dinga hankaltar rayuwa mu dinga fahimtar ya addini ke son mu mu'amalanci junanmu kafin ka kai matakin yanke hukunci kan mutum cewa na banza ne kafiri ne kaza ne ba za a bihi sallah ba za a yi kaza ba wallahi tallahi sai ka yi da gaske shi yasa mai malam mai ishmawi in ban manta ba ya kawo nukta akan cewa hal tasihu imamatu mallam yumayyiz baina qa'i wa za shin limancin wanda ba iya bambanta za'un da ta'un mutum ne ya zo maimakon غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيتي غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يا بن صلى eh tambaya ne malam yake yi suka ce za a bi shi idan dai a cikin waɗanda suke bin samamu ba a samu wanda ya fi shi inganta kira'a ba za su iya bin su sallah amma idan akwai wanda ya fi shi abu mafi sauki shine a zauna a yi sulhu shi ya ja sallar shi ne ya fi amma dan ya bi shi shi ma sallarsa ba ta ɓaci ba to saboda haka jama'a abubuwan ana buƙatar nazari a buƙatar kai zuciya nesa ana buƙatar hange ana buƙatar tunani kafin a yanke hukunci akan wasu abubuwa kuna fahimtar wannan magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu na'am a gaban da kabarin nan eh akwai wanda muka tafi shi ma tunkiya yake amfani da ita yaron ya ce abu ya ce bai ce baba nayi ba zan koyar ba nayi wa Allahu akbar
haka aka ja kawo tunkiya aka aka binne ko kuma kai tunkiya aka yanka aka binne shi kuma aka mashi aure Allahu akbar ka ji ko tinkiya ne yake amfani da ita aka kamo shi aka kawo shi gaban human right baban ya ce bai yi ba yana kokarin kara dan dan ya ce shi kuma ya yi ba wani maganan bai yi ba da haka shi dai a yi masa aure kawai shi kenan to ya za a yi masa wa'azi aka masa nasiha aka yi masa aure tunkiya kuma aka je aka yanka ta aka binne ta dan ba za a ci namanta ba haka manzon Allah ya faɗa an gane maganar da kyau ko wato idan mutum ya- ya kama hanyar halaka ba taimaka mar ake ya halaka ba gaba daya taimaka mar ake ya dawo yana daga cikin abin da mutanenmu ba sa ganewa in mutum kuwa ga ya abin na karku ce la Allah ya tsine ma- la ila ka shiga uku a'a zai ƙara zama muku bala'i kuma a cikin garin da unguwanninku amma ƙoƙari ake ya za a yi ya gyara kai wani baka san kaza haramun bane wallahi ban sani ba wallahi sharrin shaidan ne wallahi abin ni ma ya kaza ka ce to ka nutsu ka ji tsoron Allah wannan addinin bai yadda da kaza da kaza da kaza da kaza ba wannan addinin kaza kaza ai masa nasiha jami'in civil defense commander ya kira ni na je office ɗinsa muka samu 'yan mata shekara 16 17 na sha baku labari anan daga ciki wani da ya ji kes ɗin ɗaya shi ma faɗan malafar uba ne kamo shi aka yi ku yi haƙuri jama'a kamo shi aka yi an gane magana da kyau ko amma wallahi da ya ji matsalar wata sai ya ce malam na ce na'am ya ce in yarinyar nan ta yarda idan an gama kes ɗin nan duk an daka mu an mana hukunci in mun fita ni kuma zan aure ta na ce Allah ya maka albarka assalamu alaikum wa rahmatullah ya miƙo hannun mu gaisa ah to an kamo su ma a can ko sake shi ma ba ƙara koma zai ƙara yi ba ba gara a haɗa auren ba a zauna lafiya na ce Allah ma albarka za a haɗa ku za mu ga iyayenta insha Allah yanzu ana nan ana magana auren haka ake yi ku shiga cikin al'umma ku taimaka musu su gyaru ku agaza musu da iya abin da za ku iya yi ku nuna musu kaza ba daidai ba ne kaza ne daidai yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru haka annabi yace ku sauƙaƙa al'umma kar ku kuntata musu ku musu albishir da alheri kar ku musu albishir da azaba da bala'i wani daga ya ji cewa ya shiga uku ya lalace to shikenan ba ku ji hadisin wancan mutumin bane da ya kashe mutum 99 sai ya game da mai bauta ba ilimi yace ya za a yi yace ya za a yi kuwa yace ai jahannama khalidina fiha abada yace iye yace kwarai da gaske yace ta ai shikenan bari mu ci gaba da fantamawa in yaso ma shiga wutar da gaske kawai ya kama wuyan akramakallah ya sake murdewa yace bari in ci gaba ta hanyar ka kai kawai ya ci gaba da sharholiyar shi kashe wancan ya make wancan kai ya ga dai abin yayi yawa wata rana ya sake nazari yace bari dai in ƙara neman fatawa saboda shi da kansa kisan ya ji abin ya yi yawa ya yi ya zo an ce ba tuba ya ci gaba ya ci gaba ya ga har yanzu bai mutu ba ya ce kai bari dai ya sake lale Allah sai ya haɗa shi da malami sai ce masa wa ya isa ya shiga tsakaninka da Allah ya hana ka tuba wa ya isa ya ce abin da zan baka shawara inda kake ne mutanen banza sun yawa ka bar garin ka ƙaura na fata an fahimta ka yi kaza ya babban shawari ya ce ka malam na gode Allah ya saka mana Allah ya ƙara ilimi Allah ya yi albarka ya ce amin ya ce malam na yi nan ni kam ya ce Allah ya kiyaye ya kama hanya kafin ya isa inda zai je mutuwa ta zo masa a kansa sanda Allah ya turo mala'iku suka ɗana duniya gaba ɗaya aka sa tef tun daga bangon duniya ta nan aka auna duniya ta nan gaba ɗaya a dalilinsa aka auna tsayin duniya gaba ɗaya sai aka samu yana tsakiya kuma kirjinsa ya dan fi shiga inda ya tunkara sai Allah ya ce to tun da kirjinsa ya dan fi shiga inda ya tunkara gurin da zai je ya tuba ku ce na yafe masa ku kai min shi aljanna ka ce Allah baya son mu malam in ba ka zama gauraka ba ai in je kana da hankali kana jin irin waɗannan hadisan ka san Allah yana kaunar bayan shi don haka tun da an samu ya dan matsa kaɗan cikin inda ya tunkara ya je ya gyaru bai fa gyarun ba fa ya fa kama hanya ne fa amma tun da ya ɗan shiga kaɗan Allah ya ce ku kai min shi aljanna shine wa man yakharju min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah wanda duk ya fita daga gidan shi yana nufin yayi hijira ya tafi ya je bauta wa Allah sau da kafa yana kan hanya sai mutuwa ta riske shi Allah ya ce wannan ya zo guri na nawa ne dan rahama ne wannan ba dan azaba bane Allah ya shirye da mu saboda haka ‘yan uwa mun ɗauko bayanai a ba mu ƙarasa ba lokaci ya tafi gaskiya an nuna mun lokaci sai a yi haƙuri muka zo sati mai zuwa sai mu ɗora kuma mu ci gaba da abin da ya sauwaka abin da muka faɗa daidai na eh na eh na san wajen wajen mu ƙware wajen mu haddani ni ma ai sai a abin nan ko to to to ayi hakuri bari mu yi addu'a sai mu abin za ka yi tambayar ka insha Allah amma za ta shiga karatu muna so tambayar ta shiga karatu eh muna addu'a ubangiji madaukakin sarki ya amsa mana dukkanin bukatunmu ya yaye mana dukkanin matsalolinmu ya sa aljanna ta zama komar mu ya haramta wutacin naman jikinmu Allah ya biya mana dukkanin bukatunmu na alheri ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله